أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah a yanzu haka ina kan hanyar tafiya na ci karo da da wani bidiyo wanda dr abdullahi usman gadon kai yayi wanda a zaton shi wannan bidiyo yana ba da haƙuri ko kuma yana zaton cewa ta ishe mu hujja wajen mu sassauta matakan da za mu ɗauka a kan shi abdullahi gadon kaya ba ta ba dogon bayani zan ba ni matsayata akan wannan bidiyo shine wannan bidiyo banda tsabagen rena hankalin mutanen dariƙa ba komai a ciki sannan wannan bidiyo a kamar yadda na faɗa rena hankalinmu ne a ciki dan ba ta fito ta nuna ya bayar da haƙuri ga wanda ya ci zarafi ba sannan abin da yake nuna wai kamar wai asirinsu na malamai ya kamata a rike wani asiri kake da shi kuma kai yanzu a zatanka ka zo ka jefi mutum da mummunan kalma bayan ya bayyana cewa baka da hujjan da ka faɗa sannan ka zo ka shiga ɗaki ka jawo wata ƴar kujera ka kira yaro ka ce ya rike ma waya ka bada hakuri abin ya ji ƙarfin haka ai ba ɗaki ka shiga ba ka jawo ƴar kujera ka kira yaro ka bashi waya ka ce ya rike zaka wa farau sharri a'a duniya ka tara a masallaci abun kunya abun haushi wurin ibada ka tara mutane kake faɗa musu abin daga dama abinda zai zama maganin wannan mu yi haƙuri abinda zai sa mu yi haƙuri malam abdullahi gadon kai abu guda biyu ne na farko ka koma mumbarin da ka ɓata prof wannan juma'ar kuma ita ce daman ka ta ƙarshe malam abdullahi ka koma mumbarin da ka ɓata prof ka sake hawa ranar juma'a duk jama'a nan da suke sauraron ka kace jama'a assalamu alaikum su ce wa alaikum assalamu ce jama'a abinda nawa babban limamin nan na Abuja wallahi kariya ne mar saboda haka ina neman ku yace ni shi ma ya yace ni sannan a matsayina na malamin addini ina neman yafiyar Allah da na ɗauki makamin yi wa wani ƙage da sharri da ƙarya na maida shi salon da'awa ko wani asali daga cikin usul na addini na wannan na ɗaya kenan idan ka yi haka ka barrantar da zimmarka ga mabiyanka da suka baka amanan addini amma ya bayyana kai ba mai amana ba ne ba mai faɗin gaskiya ba ne ka ƙaryata kanka wato a taƙaice dai ba sai na koya ma lafazan da za ka faɗa ba amma dai kai dukkan wani lafazi da zai nuna ka yi kuskure ka yi wa farau ƙarya ka yi ma farau sharri na ɗaya kenan na biyu shi kuma nashi hakkin akwai buƙatar ya yace so da ka sai ka rubuta mar a rubuce ka aika masa gafarta malam wallahi na zalunce ka na yi ma ƙarya a cikin mabiya so da ina neman yafe ka dan Allah dan annabi ka yafe man idan ya yafe maka shi kenan magana ta kare amma ba kai ɗayan biyun nan ba kar ka yi tunanin za mu kyale ka kawai abin da yake faruwa malam abdu gadan kaya ka shirya zuwa ka fitar da odiyoyin wannan ko kuma ka karyata kanka amma matukar baka fitar da odiyoyi ba kuma baka karyata kanka ba to matakin mu na shari'a da kai ya zama dole saboda shari'a ita ce abu mai karfi da za ta iya kwatar haƙƙin wanda aka zalunta sannan abu na gaba malam abdullahi gadon kaya ina so da kai da 'yan uwanka yin izala ku sani wannan generation ɗin da ake ciki na 'yan dariƙa ba irin generation ɗin da kuka sani ba ne bayan shekara goma ko sha biyar ko ashirin generation ɗin da ya wuce na waɗansu mutane ne masu haƙuri da yawa wanda mu kuma da muka bi bayan su haƙurin mu bai kai nasu ba su suna kan ka'idar wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah suna kan waccan ayar a cutar da su su yi hakuri a cutar da su su yi hakuri suna cikin wal kazimin al ghaiza wal ashina anin nas mu kuma yanzu muna cikin a ka'idar ko in ce bisa fahimtar alqur'ani da yake cewa wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mislaha a wa in ustum udina duk in an taba mu za mu rama to wannan generation ake yanzu saboda kai abinda kuka yi a baya na kuna kama sunayen shehannanmu kuna yi musu sharrin da kuka ga dama kuna faɗin maganganun da kuka ga dama a yi haƙuri a kyale matasa in sun tashi za su yi magana a ce ku yi haƙuri ku kyale ku bar wa Allah wal kazimin al ghaiza wal afina anin nasi wa man afa wa asla fa ajru Allah wannan generation din ya wuce alhamdulillah yanzu generation ne na daidai da ku idan kun yi za mu yi muku in kuna son zaman lafiya ku zauna lafiya da mu amma mu ba bayan ku bane a cikin ƙasa mu kuma ba lalatattun mutane bane alhali ku ne ma lalatattu amma ku zo kuna yi mana sharri kuna yi malaman mu sharri ku sani ba Maulana Professor Sheikh Ibrahim Ahmad Makari kawai ba a yanzu duk wani malamin ɗariƙa da kuka taɓa wallahi sai kun ba da hujjar taɓa shi ba haka ba kotuna sai sun cika da kesis naku har sai duniya da alƙalai da 'yan kallon shari'a da masu insafin al'umma sun fahimci makamunku na da'awa shine ƙarya da sharri da kage ga wasu bayan Allah wannan shine asali daga cikin usul naku na sunnar ku da kuke da'awa zuwa gare shi kuma shine salafiyancin ku to wannan shine a takaice abinda nake so in faɗa ina kan hanya ba zan yi dogon bayani ba amma zan yi summarizing zance na malam abdullahi gadan kaya zancenka da kai a bidiyon ka rena mana hankali kadai kai kar ka zaci cewa za mu ɗauke shi a matsayin ka ba mu haƙuri rena mana hankali kaɗai kai na ɗaya kenan na biyu har ma ka ƙara ma kanka tuhuma kalmomin da ka faɗa sai mun zarge ka da su a gaban alƙali cewa wai bidiyoyin wannan da aka rika haɗawa a ɗauko bidiyon wannan malami a haɗa da ta wancan malami wai ƙara raban kan mutane suke yi wannan zalunci ne ya za ka zo ka faɗi ƙarya akan mutum mutumin nan kuma a yanko zancen shi a jona da ƙarya ka dan ta bayyana ƙarar ƙarya kai mar wallahi jama'a ku yi haƙuri ban faye yin zafi ba wannan kalmar bai kamata in faɗa da Abdullah ita ba cewa ƙarya to amma wallahi na rasa wani abu da zan faɗi wanda ya wanda ba ƙarya ba ni a iya Hausa ta kawai a faɗi abu kuma da gangam da a ce ba da gangam ya faɗa ba hari ne sai ce kuskure da gangam ya kirkira wannan abin ya san babu ya faɗa to ni a wuri na ban san Hausa da zan yi amfani da shi ba wanda ba ƙarya ba shi yasa nake faɗa dan Allah malaman Hausa idan da wani lafazi da za ku faɗa min wanda ba ba sai na ce yayi ƙarya ba wanda zai zama da dan laushi laushi ku koya mini wannan shine abin da nake faɗa so da haka wannan ma sai mun ƙara tuhumarka ya za ka zo ka yi wa bariki ƙage ka yi masa ƙarya kuma ya an yanko zancen da zai ƙaryata abin da ka jona masa kuma sai ka ce wai hailo ana neman raba kan jama'a kuma ka ce wai haƙuri ka bayar magana na farko kenan magana na biyu abin da ka ce kana da shi ɗin nan ya kamata ka koma kan mumbarinka ka ce jama'a ƙarya nake babu wannan abin wallahi kawai na yi haka ne don in fata sunan wani na biyu kenan na uku ka rubuta masa takarda a rubuce ka aika masa kana neman yajinsa saboda shi ka zalunta don ko Allah ya yafe maka wannan zaluncin a ko ka nemi yafiyan Allah Allah ba zai yafe maka ba sai professor Sheikh Ibrahim Magari ya yafe maka dan shi ka zalunta shi ko Allah tabaraka wa ta'ala baya yafe haƙƙin wani sai in wani ya ba da daman cewa na yafe sai Allah ya yafe tabaraka wa ta'ala wannan shine a gurguje dan sakon da nake da shi kuma wannan shine matsayata kuma ina mai tabbatar maka matukar juma'a wannan ta wuce baka hawo mumbarin ka ka karyata kanka ba a inda ka faɗan can a nan za ka koma ba ka shiga ɗaki ka jawo wata 'yar gurgo kujera ba ka kira wani yaro ka ce rike mu wayan nan zan ba waɗannan wawayen mutanen hakuri inda aka ka ɗauke mu kana magana wai yanzu an ɗauko wata daga an ɗauko wani masharu'i wanda ba a so ba a so yanzu wani abu ya zo ya fallasa wannan tiya da sauransu a mu ba mu yadda ba ka zo ka gyara ka tara jama'a inda ka gaya musu nan a mumbari mai tsarki na juma'a ka musu ƙarya yanzu ka tabbatar musu ƙarya ka musu ka ba su haƙuri ka ce ni ne limamin nan wanda na muku ƙarya rana ce yanzu na dawo ina warware ƙarya ta wannan shine abin da zamu iya faɗa kuma na ba da haƙuri ban san kalmar da zan faɗi akasin wannan kalmar ba ko wadda za ta zama mai taushi akan ƙarya din nan shi ne ta maimaita ta Allah ya baka haƙuri malam Abdullahi gadan ƙaya da yadda na zafa murya kawai iya aikin ka ne na faɗa iya aikin ka ne na faɗa ban ƙara maka ba ban kuma rage maka ba Allah ya baka hakuri kuma Allah ya hada kawo na al'ummar musulmi ga baki daya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da karshe zan cika sa da abinda yan uwa na ga sun cika a social media na cewa a a ranar juma'a za su yi wani wanka na jaddara su fita su nuna goyon bayan su ga Maulana Prof abu ne mai kyau kwarai kuma Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka mana da alkhairi ga baki daya amma dai maulana kamar yadda ya fitar da sanarwa a cikin shi zan maimaita yana roƙon ku da Allah madadin wannan hidimar to ku yi hidima a wannan ranakun da sauran ranaku na cewa Allah ya haɗa ka al'ummar musulmi dan maulana abin da ya fi damun shi shine haɗuwan al'ummar musulmi ba supporting din wani malami ba haɗuwar al'ummar musulmi ba supporting din wani malami in al'ummar musulmi suka haɗu burin maulana ya cika amma in duk jama'a za su zo su ce sun yi sporting yake amma al'ummar musulmi su haɗu ba to shi burin shi bai cika ba shi burin maulana shine wal mutakazzi fi mu an asuqahum ila hadratil barri rahim ila hina wa ta'lamu hal fil khalqi ana alaihim mad dahr minni wal ba'idu kama dana wannan shine burin maulana Allah ya saka muku da alkhairi akan wannan hoɓɓasa da kuka yi na nuna goyon bayan ku ga maulana a daidai lokacin da wani yake nema ya ci masa mutunci yake nema ya masa kage yake nema ya masa yarfe saboda wasu dalilai na shi na kashin kai kawai ba na addini ba wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh